بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi sha bakwai ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi ne da Dr. Ibrahim Bono Amir Ar-Ruhaili ya rubuta domin maida ma wani zindiki martani wanda ya rubuta littattafai yana cin mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana masu ƙarya yana kafirtar da su yi masu sharri iri-iri kuma bai da wani dalili ko kwaɗe tabbatacce daga Allah ko daga annabi ko isnadi da ya tabbata cewa laifuffukan da ya ta yarfa musu a matsayin zargi babu isnadin da ya tabbatar da wannan abin da yake faɗi. To bayan da ya wancan taɓar gaza sai babban malami a Dr. Ibrahim Bono Amir Ar-Ruhaili ya ga cewa waɗannan bayan Allah na ƙwarai aminan manzan Allah ne. Sarkan manzan Allah ne su ne muminan farkon da suka fara marabtan Alƙur'ani tun da ɗumi-ɗumin shi daga saukan shi, su suka marabci hadithan annabi kunnuwansu ne suka fara jin waɗannan hadithan. zuciyarsu ta fahimta ta yi aiki gaɓansu suka aiwatar da saƙon musulunci fes Allah maɗaukin sarki ya kalla ya ce haka nike so na yarda da ku a waye gari a ce waɗannan bayan Allah na ƙwarai wai su za a ci mutunci tabbas da annabi na nan da ya tsaye wajen kare 'yan kayan shi to amma annabi yana da mabiya masoya waɗanda ke ƙaunan aminancen nashi sarakan shi halifofin shi waɗanda Allah madaukin sarki ya nana ta yarda a kansu a cikin alkur'ani wajeje da yawa ya tsaye wajen kai agaji gare su da iyalan gidan shi dangane da ƙarerayin da a doktor sama'a a tijani a samawi ya gindara a kan waɗannan bayan Allah na ƙwarai a cikin ƙazamin littafin shi mai suna sun mahata daitu Allah madaukin sarki ya sa mu dace to mala ya fara yi mana bayani dangane da idan aka ce suwane ne rafida to sai ka ce su ne waɗanda suke cewa wai su ne 'yan shi'a al'isna a shari'a ce masu shi'a to kamar wani girmamawa ne gare su domin kalmar rafida suna fushi da wannan kalma ba ɗan ƙarami ba to amma kuma wannan shine hakikanin abin da magabata suka san su da shi sama da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da da suka wuce rafi ba yake ce masu to amma saboda mafi yawancin mutane ba su san abin da malamai suke nufi da rafida ba to sai 'yan shi'a sai suka ha'inci al'umman musulmi ta hanyar ɗauko sunan shi'a da ake amfani da wannan kalma ga magoya bayan sayyidina ali kun gane wannan da kyau ko a lokacin da rikici ya hada shi da mu'awiya za ku zo ku ji asalin rikicin suwa suka hada shi ma kuma gano wannan da kyau ku to wanda yake goyon bayan ali sai a ce mai shi'atu ali wanda yake goyon bayan mu'awiya sai a ce shi'atu mu'awiya kalman shi'a magoya baya kalman shi'a ana itlaqin shi da kungiya innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a waɗanda suka bar addininsu suka zama ƙungiya-ƙungiya to lasta minhum fi shay'in ba ka ba cikin ba hannunka a cikin wannan ƙungiyoyin nasu ma'ana kenan lugatan to da suka ga ana amfani da kalmar shi'a ga magoyan bayan ali sai suka ɗauko sunan sai suka sa ma kan sai suka yi ƙoƙarin mantar da sunansu na yanka wanda yake shine na asali na rafida shi yasa kana karanta irin waɗannan littattafai zai wahala ka ji ana ce masa shi'a kaman ɓarawo ne ka rika ce mishi ranka ya daɗe ala gafarta kun gano wannan da kyau ku zai so wannan suna ai ko mun gano wannan da kyau ku amma ba shine sunan shi ba ya sunan shi Allah ya sa mu dace mala yace walidha fa inna tasmiyatar rafida bi shi'a min al akhta al bayyina mala yace kiran rafida da ce masu shi'a yana daga cikin kuskure na ƙarara alwadiha wanda yake a fili allati waqa fiha ba'd mu'asirina wanda har an samu wasu daga cikin 'yan zamani sun fada cikin wannan kuskure taqalidan lirrafida saboda koyi da suke yi da 'yan shi'a fi sa'ayhim Mala ya ce don ƙoƙarin da su ‘yan shi'a suka yi littakhallusi min hadal lisim, saboda ƙoƙarin kauda wannan suna na rafidanci a kansu, suna yawan kiran kansu ‘yan shi'a ne, su ‘yan shi'a ne, su ‘yan shi'a ne. To, har aka waye gari mutane kawai sai abin ya zama ya sabu a bakinsu, sai aka rika kiransu da wannan sunan, amma asalin sunansa rafida. Mala ya ce, Limara aumin kasrata zammi salafi lahum, sun kyamaci sunan rafida ne saboda mafi yawancin littattafan magabata, to in sun tashi zarginsu suna zargi ne da kalmar rafida. To don su wawaitar da mutane cewa ba fa da su ake ba, sai suka canza ma kansu suna sai su koma shi'a. Domin ka karanta littattafan magabata kamar su Imam Malik, Ahmad ɗan Hambali, sal Imam Shafi'i, suna kafarta su da zarginsu da fasikantar da su da zandakantar da su to sai ga to ai su ba su bane su wancan sun ce rafida shi kuma wannan ya ce shi'a duk dai shine kawai canja riga yayi malam ya ci gaba da cewa wa maqatihim iyahu da yanda irin yanda magabata suke hantaran su fa aradu takhallusa min zalika lithm sai suka yi kokarin kubutar da kansu daga wancan suna tamwihan wa tadlisan alaman la ya arifuhum domin su ha'inci da yaudara ga wanda bai san su ba bilintisabi ila shi'a sai su danganta kan zuwa ga shi'a ala wajihil umum a bisa ɓangare na gamewa cinda su ma rafida suna ƙaryan goyon bayan ali to amma su magoya bayan ali na gaskiya ba sa zagin wani sahabi har mu'awai ba sa zagin shi jama'a mun gano wannan da kyau ku to amma su kuma waɗannan su kuma suna zagin to da suka ga magoya bayan alanada ana ce masa shi'a to su kuma na yanzu rafida ne masu zagin sahabbai da kafirta duk wani wanda suka zarga wai bai goyi bayan ali ba sai suka ɗauko wancan sunan sai suka sa mu kansu saboda manufan da ya gabata malam sai ya ce fakanan min athari zalika ma waƙa fihi ba'adu talaba al-mubtadi'in ya daga cikin mugun tasirin da amfani da kalmar shi'a yayi an samu wani daga cikin ɗaliban ilimi wanda yanzu suka fara harkan mimman lam ya arifo haqiqata hadal mustalahat wanda bai san wannan bayanin ba kasa abin da ke faruwa kenan yanzu yaro ya fara tasa ya fara fahimtar karatu sai ce wai zai gogayya da waɗanda shekaru barkatai adadin shekarun shi na duniya su tuntuni malamai ma yake ce masu sai ce zai shiga cikin fagen shine malai ce wannan kuskuren ya samu ɗaya daga cikin ɗalibai sai ce almubtadi'ina wanda yanzu suka fara neman ilimi min mallam ya arifu haqiqata hadal mustalahat wanda bai san wannan istilahin ba min al kabir bayan ahkamin rafida wa ahkamin shi'a sai zo ya cakuɗa abubuwa kawai dumulmuna su ya ɓata komi ya ɗibo hukunce-hukuncen shi'a ya sa ma rafida ya ɗauko hukunce-hukuncen rafida ya sa ma shi'a mala ya ce lima ta ƙarrara inda hom saboda abin da yake ya tabbata a gare su min itilaƙi mustalahi tashayyi alar rafida domin ana ɗaukan sunan shi'anci ana sa ma rafida sai suka ɗauka abin da ɗaya ne jama'a akwai min a wajen ina fatan mun gano wannan da kyau to sai malam sai ce fa zannu anna ma warada fi kalami ahlil ilmi sai suka zaci duk maganganun da malamai suka yi al na malaman da suka gabata fi haƙƙi shi'a dangane da 'yan shi'an da ke goyon bayan ali na zamanin shi waɗanda ba sa zagin sahabbai annahu ya tanazzalu ala rafida wai ana wannan hukunci akan rafida ne fi hina anna ahlal ilmi yufarriquna bainahum fi kafata ahkamihim a yanda shi wannan ɗan bana bakon bai san cewa malamai masana suna bambance tsakanin shi'a da rafida wajen hukunce-hukuncensu ba za ka ji malamai magabata suna cewa shi'a ba laifi ba ne kun gano wannan da kyau ko kai tunanin ga sai ka san ku ko na wannan zamanin waɗannan rafida ne kawai sojan gona suka yi suka ɗauko sunan da ba nasu ba sai suka sa mu kan saboda yaudara يقول الإمام الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الإمام الذهبي ديزو تاريخ أبان بن تغلب بعد أن ذكر توثيق توثيق الأئمة له bayan da ya ambaci irin yadda malamai suka amince da shi ma annahu shi'iyun tare da cewa kuma shi ɗan shi'a ne mun gano wannan da kyau ko falƙa'ilin an ya ƙula mala ce to mai magana zai iya cewa kaifa saga tauthika mubtadi'in ta yaya kamar al'imamin zahabi zai zo ya amince da ɗan bida'a wa haddathika al'adala wal itiqan kuma in aka ce mutum thika abin da ake nufi da shi shine mutum adali ne kuma ya ƙware ga abin da yake aikatawa ko yake faɗi fakaifa ya kunu adlan man huwa sahibu bida'a ta yaya adalci zai tabbata ga wanda yake ɗan bida'a ne kamar ka ce kashi mai ƙanshi kun gano wannan da kyau ko zai yiwu ko dai kashin ne ko kuma ƙanshin ne ai haka ba zai yiwu ba wa jawabuhu an san da za a bayar a nan sai a ce annal bida'a ala darbaini ai ta dama bida'a tana ɗayan kashi biyu ne bid'atun sugura akwai bid'a ‘yan ƙarama ka guluwi tashayyu'i kamar waɗanda suka zauna suna goyon bayan Ali ni keke da keke ‘yan alga ni kashe ni. Kun gano wannan da kyau ku? Za mu bayani a kan wannan a gaba. Auka tashayyu'i bila guluwin wala taharrufin ko kuma shi'anci waɗanda su kuma babu guluwi babu wuce gona da iri da saba ma ƙa'idojin shari'a, fa haza kasirun fittabi'ina, ‘yan shi'an da ba su da guluwi da wuce gona da iri akwai tabi'ai da yawa akan haka, wa tabi'ihim da wanda suka biyo bayansu ma'addin walwara'i wa sidik. Za ka same su mutanen kirki ne, masu tsantseni ne, masu gaskiya ne, kuma suna riko da addini kam. Mala ya ce, falon rudda haditha ha'ula'i, da za a yi watsi da hadisan waɗannan kawai su fa matsalan shi a wajensu shine wane ne yake goyon bayan Ali abin ya koma ƙungiya ne kawai wa ke goyon bayan Muawiya kuna fahimtar wannan to kawai dan mutu ya ce na goyon bayan Ali sai ya ce tunda an ce shi'atu Ali sai a yi watsi da hadisin shi to bayan rasuwan Ali da dadewa sai aka daina cewa magoya bayan Muawiya shi'a sai a koma ana ce magoya bayan Ali shi'a kawai inda za a iya tantance wannan wa yake goyon baya sai ce shi'a ne kuna gane wannan da kyau ko shi'a ne wake goyon baya ale ke goyon baya a lokacin za ku zo ku ji rafidanci bai da ƙarfi ‘yan rafida ɗin waɗannan isna a shari'an ‘yan kaɗan ne ma zagin sabai za ku zo ku ji tarihinsu ta yin da ma suka ɗauko asalinsu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce da za a tsayi wajen watsi da hadisan waɗannan la zahaba jumlatun min al-atharin nabawiyya da an samu hadisan annabi da yawa ba a san su ba wa hazihi mafsadatun bayyana yin haka kuma ɓanna ne a fili thumma bid'atun kubra to bayan bid'a karama to akwai bid'a babba karrafdi kamar wannan shi'ancin waɗannan da ke ƙasan nan kaɗin su rafida ne ɗan shi'an da ke iraki da na iran da na sham da na bahrain da na labnan da na misra da na ko'ina a duniya yanzu kakkaf ɗin sarafidawa ne. Mun gano wannan da kyau ku, kawai ana cewa shi'a ne saboda kada wani mutumin karkara ya saurari bayanin da ake ji ana cewa rafida rafida sai ce me rafida sai a faɗi da abin da ya fi son to shi'an a tafi kawai. malin sai yake cewa karrafdil kamili wal guluwu fihi wal khatti ala abi bakarin wa umar radiyallahu anhuma shi an ci tsantsa wanda akwai wuce gona da iri da zubar da mutunci da cin mutunci da ɓatanci ga sayyidina abubakar da umar wadda'ai ila dalika da kuma kiran mutane akan wannan cin mutunci ga waɗannan bayan Allah fa hadha naw'u la yuhtajju bihi duk wanda yake da irin wannan to ba a ce mai mutumin kirki kuma ba a kaba hujja da hadisin shi wala karamata kuma bai da mutunci gaba daya ko mun gano wannan da kyau ko ila an kala har zuwa inda ya ce fa shi'iyul ghali dan shi'a wanda ya wuce gona da iri fi zamani salaf a zamanin magabata wa urfihim yanda suke magana a kan shi sai su ce huwa man takallama fi Uthman shine wanda yake magana kan Usman ya ce Aliyu ya fi Usman wa Zubair wa Talha wa Muawiya wannan shi duk ba su kyauta ba Ali ya kamata su goyi baya amma ba sa kafarta su wa ta'ifatan mimma haraba aliyan sai kuma 'yan tsirarin da suka yi fada da Ali mun gano wannan da kyau ko wa ta'arruda lisabbihim sai su rika faɗin ɓatanci a kansu amma ba kafirta su da irin wannan abin da rafida suke yi ba to waɗancan a zamanin mata bi'ai to ana ganin su ne 'yan shi'a da suka wuce gona da iri kun gano wannan da kyau ko amma ba mai zagin Aisha ba mai zagin Hafsa ba mai zagin Abubakar da Umar ba mai cewa Qur'ani bai cika ba ba wanda ke duk waɗannan bai ina fatan mun gano wannan da kyau daga baya ne za ku zo ku ji wanda ya dashen da ya haifar da wancan bala'in malam sai yake cewa walgali fi zamanina amma wanda ya wuce gona da iri daga cikin 'yan shi a wannan zamanin namu malam ya ce wa orfina kuma a bisa yanayin yadda al'adarmu dangane da su yake huwallazi yukaffiru ha'ula'i sada shine wanda yake kafarta waɗannan shugabanni abubakar da umar da usman wa ya tabarra umina shekhaini kuma yake cewa ba ruwan shi da bukhari da muslim ai abubakar da umar fahaza dallun wannan ɓatacce ne muftarin kuma makaryaci ne da ke ƙirƙiran ƙarya walam yakun abanu bunu taglib ya arida lishekhai na aslan shi wannan aban ɗan taglib ba taɓa samo shi ya yi wani abu na cin mutuncin abubakar da umar ba bal kada ya atakido aliyan afdalu minhuma sai dai an tambaye shi sai ce aliyu ya fi su me yasa sai ce ai aliyu dangin annabi ne ko mun gano wannan da kyau ko kaga abu ya koma kabilanci na jini kenan ko mun gano wannan da kyau ko iyakan abin da yake faɗi kenan to wannan kuma bai kafarta shi ba Allah ya sa mu dace karanta littafin mizan al-itidal juz'in farko shafi na biyar zuwa na shida Mala ya ce, Wa alaihi fa inna minal wajibi an yusamma ha'ula'in rawafid bi musammahum. Mala ya ce, Abin da yake daidai shi ne su waɗannan ‘yan shi'a rafida a kira su da asalin sunan alhaƙiƙi na haƙiƙa, Allah zistala alaihi ahalil ilimi wanda malamai suka san su da shi, wa adamu tasmiyatihim bi shi'a kuma a daina kiransu da cewa su ‘yan shi'a ne ala wajihil itlaq a magana na kai tsaye kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu kunan da aka karantar da ku wannan ku ne kaɗai za ku fahimci wannan amma mutanen gari in ka ce rafida sai ka ƙara ka ce yan shi'a sannan za su iya ganewa shi yasa cikin karatun nan za ku ji za mu ta haɗa abubuwan ne muna cewa rafida ko muna cewa shi'a malai ce lima fi zalika min al-labs wal iham saboda wannan zai rikita mutane ya ɗimotar da su su kasa tantance nagari da na banza wa idza ma utlika alaihim mustalahu tashayyu duk lokacin da aka saki sunan tashayyu ce an ci a kansu mala yace fa yambagi an yuqayyida to dole a kayyade shi an cin bima yadullu ala khasatan abin da zai nuna an watsa wa an keɓance wasu ka an yuqal kaman a ce ashi'atul imamiyya kun gano mu ne ku shi'atul imamiyya au a shia al-ithna ashariya kun ji ka'idan kaka ce shi'a kaɗai sai ka ce shi'a al-imamiyya ko shi'a al-ithna ashariya ala majarat bi zalika adatul ulama kamar yadda al'adan malamai na dauri ya gudana inda zikirihim in sun zo magana a kansu wallahu a'alam Allah maɗaukin sarki shine mafi sani to kun ga wannan bayanin da malai ya ɗauko ya mana shine ɗan takaitaccen bayanan da bayanin da ya alƙawarin zai yi dangane da menene ma'anan kalmar rafidanci jama'a kuna gane wannan kaga ana son a fahimtar da kai karkarka bin abin da jahilci da ka almabahathu thani na biyu daga cikin abin da mala ya ce zai mana bayani guda shida ko nash'atar rafida wai yaushe ne 'yan shi'a suka fara yunƙurowa yaushe ne aka yi ƙwansu aka ƙyanƙyashe su cikin al'umman musulmi wa bayanin daular yahudi da kuma bayanin irin taka rawan da yahudawa suka yi fi nash'atihim wajen samar da su wani irin ƙoƙari da himma da gudunmawa yahudawa suka bayar wajen ƙirƙirar shi'a don dama ba su waɗannan rafidawan ba su mun gano wannan da kyau ko da suka zo sai suka makale cikin magoya bayan ali sai suka fitar da nasu addinin na rafidanci a nan in an taba sai ce don muna goyon bayan aliyu don muna goyon bayan ahalul baiti jama'a kuna gano wannan da kyau ko to shine za a yi magana a kansu ai munan mu magoya bayan sayyidina ali ne ɗari bisa ɗari Allah ya sa mu dace. Mala ya ce, Awwalun man yi urafu annahu da a'ila usula a ƙa'idar rafida, a nan da Mala ya ce, ma yi urafu, ba zai zama ma ba sai zai zama man. Wa awwalu man yi urafu annahu da a'ila usula a ƙa'idar rafida, farkon wanda aka fara sanin ya tsaye wajen kira zuwa ga aƙida na farko, founding father ɗin. kun gano wannan da kyau ku dangane da wannan aqida na rafida allatin banat alaiha aqaiduhum wanda akan wannan ne aqidin su ya ginu al-ukhra wasu aqidin na daban amma wanda ya fara kafa harsashin wannan tafiya na rafida wanda daga jikin wannan ne sauran aqidin suka resantu rajulun yahudiyun wani mutum ne ba yahude ismuhu abdullahi bin saba sunan shi Abdullahi ɗan Saba, min Yahudi Yaman, shi Abdullahi ɗan Saba yana daga cikin Yahudawan Yaman, aslama fi ahadil khalifa al-Rashid ya musulunta ne a lokacin khalifan nan al-Rashid Uthman bin Affan radiyallahu anhu, a lokacin ya musulunta, don karo ne ɗauka wai Abdullahi ɗan Saba tun zamanin annabi ne ya musulunta. ya musulunta ne ƙarshe-ƙarshen khalifancin sai da na Usman. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Musulmi suna zaman su lafiya wannan ba Yahudan kawai ya shigo cikinsu. Haka sai ga kuna zaune lafiya lau shekara da shekaru kuna harkan ku ba ku da matsala kawai sai wani sai yanzu sai ya shigo tafiyanku. In ya shigo tafiyanku kuma sai ya wuce makaɗi da rawa yau yau ya je ce kaza ya kawo shawara ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza sai zai fara kyankyasa maka abubuwan da zai haifar ma tafiyanku da matsala sannan kai ma ya haifar maka da matsala wanda kafin ka farga ya gama cimma manufan shi a kanka jama'a mun gano wannan da ke ku yasa duk wanda ya zo ya same kuna tafiyan ku da ya tsaya nesa da ku kar ya suke shi shigo duk wanda ka ga kawai yau ya zo ya same ku ya fara hutuwa gaba gaba yana kokarin sai ya a san shi ko a zai zo da wasu ra'ayoyi ne zuba muku ya wargaza tsarin ku yi gaba ke sa sai kun yi taka tsantsan haka kawai musulunta an gama cin kaso musulunci zamanin annabi shekara 23 ba shi a zamanin abubakar shekara biyu babu duk gwagwarmayar da aka yi da wada duk nan fa aka zo gwagwarmaya zamanin sayyidina umar shekara goma ba shi a mafi yawancin shekarun zamanin khalifancin sayyidina uthman ba fashi sai daga ƙarshe-ƙarshe kawai sai zo yi musulunta daga ƙasan Yaman. Kun gano wannan da kyau ku, wa a haza ya tanakkalu bayna amsarar musulmina sai rika bin unguwa-unguwa gari-gari yanki-yanki na musulmi. Lidda'awati li hadhal mu'taqadil fasidi yana ƙoƙarin yaɗawa da kiran mutane zuwa ga wannan muguwar aƙida. Wa haza nassu ma zakarahu al-Imam tabari ga nassin abin da limamu tabari ya faɗi fi tarihi dangane da tarihin wancan zindiki abdullahi ɗan saba fi sha'anar rajuli dangane da wannan mutumi dimna hawadisi sanata hamsin wa talatin a lokacin da ya zo yana bayanin abubuwan da suka faru a shekara ta talatin da biyar min alhijiratin nabawi a sharifa bayan hijirar manzan Allah kenan sai da Usman ya shekara biyar yana khalifanci sannan ya zo fa musulunta jama'ar nan mun gano wannan kyau ku ana sauran shekara bakwai a kashe Usman ya zo musulunta ya fara wannan barnan shi ya rikita musulunci har yau ake cikin wannan bala'in shi sa yahudawa to ku hankali da su mala ya ce kala kana abdullahi ibn saba yahudiyan min ahli sana'a shi abdullahi dan saba ba yahudi ne dan garin sana'a na ƙasan yaman ummuhu sauda sunan uwar shi sauda shi za ka ji ana cewa ibn sauda din ka ji wannan ko to kawai da shi yake yi fa aslama zamana Uthman sai zo musulunta zamanin Usman sun matanakkala fi buldanil muslimin sai ta kai da komowa a garuruwan musulmi yuhawilu dalalatahum manufan shi ya batar da su yasa sai ga wannan yazo ya bi ka gida ya ware ka ya bi ka kaza yana ta kokarin sa maka duk wanda ka gaina maka ko wallahi bid'an shi an cine na yahudanci kawai ko da kana ganin wai ahalu sunna ne kai hankali ba mamaki yan shiya suna nan suna da wanda suke ma barbara shi kuma yana zuwa yana mai barbara a tanin shi taimakon shi ake kai hankali da wannan shi sa amfanin karatu da sanin tarihi shi ne danka shi da lafiya to sai rika bin gare gare yana kokarin batar da mutane fabada abil hijaz sai fara da hijaz wannan yankin maka da madina summal basara sannan ya ƙetara basara, thummal kufa, sannan ya wuce kufa, thumma sham, sannan ya dara sham. Falam ya ƙadir alama yuridu inda ahadin min ahalin sham. Manufan da ya isa da ita sham bai ci nasara a wajen koda mutum ɗaya ba. Fa'akhara juhu suka kore shi a garinsu, hatta a ta misra. Kun san abin da ya sa bai nasara a sham ba? Saboda annabi ya aiki ma'azu da abu Musa sun je sun kai addini wajen. Duk inda ba a fahimci addini ba, kafin addinin a misali addini karɓa cikin zuciyar mutane, addinin ya je ba ilimi, to ishi ana zuwa za ta kama wajen. Kun gano wannan da kyau ku? To zuciyar sun je sun kai addini. Shi sa daga zuwa ya fara waɗannan maganganun kawai sai zai kore shi, saboda akwai sabai da yawa a wajen. To da ya ga haka ba zai yiwu ba, fa'akharajuhu suka kore shi a garin hatta a ta misra har sai da ya iso masar fa'ata mara fihim ya zauna da su ya daɗe faƙalahun fi ma ya ƙula da ya ga ya karɓu sai fara ce masu la'ajabun mimman ya zumu anna isa yarji'u abin mamaki ga wanda yake riya cewa isa zai dawo wa yukadhibu bi anna muhammadan yarji'u kuma yake karyata cewa wai annabi muhammad ba zai dawo duniyar nan ba kun ji abin da suka fara ba da ganin da aka samar da aƙida na arraja'a cewa aliyu shi ma zai dawo mun gano wannan da kyau ku wai cin da akwai ayoyi da hadisai da ke tabbatar da dawon annabi isa kuma ai annabi muhammad yana gaba da annabi isa to ya annabi isa zai dawo annabi muhammad ba zai dawo ba kun gano wannan da kyau ku wannan kalman daga yahudawa aka samu ta wa qad qala allah haqiqa ga allah yana cewa innal ladhi farada alayka alquran laradduka ila ma'ad kaga qur'ani ya dauko wanda ya saukar maka da alquran lalle zai dawo da kai inda ka bari wannan ayan ba tana magana ne wanda ya saukar maka da alqurani ya sa kai hijira daga garin ku ka tafi madina to shakurumin ka zai dawo da kai inda ka bari ma'ana alƙawari ake ma annabi cewa akwai fatahu makka kuma haka manzan Allah fassara 'yan kayan shi wai yau ne ba Yahudi zai zo mai yana wa musulmi tafsirin Kur'ani wanda ya musulunta shekaran jiya jiyan nan. Haka 'yan ƙadiyaniya suka ɗauko irin wannan fassara don gane da shugabansu Ahmad Gulam, wa mubashirin bi rasulun ya ati min ba'd ismuhu Ahmada. Sai suka ce wai Ahmad Gulam ake bishara a kan shi. Shi yasa sai kun tsaya kun san addini jama'a ba wai irin wannan karatun da yake na sama-sama ba. Karatu na gaske karatu na sosai. za mu dawo fassara wannan ayin Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum